الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau goma ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau tara ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin bangaren da aka ware na mata muna sirar sahabiya ta uku ita ce na na fatimatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha za mu tashi taken da mala ya bada inda wafati abiha a lokacin da babanta ya rasu ko lokacin da babanta zai rasu menene ya aftu sannan waɗanne darussa ne ya kamata a ɗiba a game da wannan ababe da suka faru a lokacin rasuwar mahaifinta an aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare ta tace kunna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam jitama'na indahu mu mun kasance ina nufin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azwajanan mansubun ala al-ikhtisas كنا أي أخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مو ماتا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده دم من تاغو أقبان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن واحدة باب وتدبات ورد دكا نمو ماتا النبي صلى الله عليه وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su mata taran nan to duk suna nan فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال فاطمة تاشقو تمشي تنا تفيا ما تخطئ مشيتها تفيا تبت كسكر مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم إرن تفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوبة سابعة إرن تفيا إرن تفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم falamma ra'aha lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ganta fahaba biha sai ya miƙe ya tafi ya mata maraba lale ya tarbota ya mata maraba lale ya tarbe ta da girmamawa kuma diyarsa ce wannan yana nuna falalarta da darajarta da irin matsayin da take da shi a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala yace marhaban bibnati ya ce mara balale da diyata da yata wannan ita kanta wata kalma ce mai nuna yadda ta shiga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sama ya ce bibnati marhaban bibnati mara balale da diyata ثم أقعدها عن يمينه أو عن يساره daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da na Fatima radiyallahu anha an yaminihi ko dai kusa da damansa aw an yasarihi ko kuma bangaren hagun shi mai riwaya ya shakka sun masarraha daga nan sai yi wata magana ta rada gare ta yi wata magana ta sirri a ɓoye yi mata magana a kunne ba wanda ya ji fabakat sai aka ga ta fashe da kuka da manzalin sama yi mata magana haka sai aka ga ta fashe da kuka sun masarraha saniyata daga nan sai manzo su mai sake mata rada a kunnanta na biyu fa dhahikat sai ta kuma fara dariya falamma qama lokacin da manzon sama ya miƙe qultu laha nana Aisha radiyallahu anha tana son ilimi ba wai tsegumi bane ba wai so take ta san me aka yi ba kawai a'a wani ilimi take so ta koya saboda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su a wajen su gabaki daya ilimi ce duk abin da manzo sama yake yi a wajen su to su suke sami ilimi a game da wannan abu to sai na na Aisha sai ta ce mana na Fatima khassaki Rasulullahi sallama bisirri wa anti tarkina na ga manzo Allah sama ya miki magana a rada ya miki magana a boye sai naga kuma kin yi kuka azamtu alayki bimali alayki min haqqi ce ina karfafa abin da ke wajen kina wana haƙƙi wato ina da haƙƙi a kanki lama akhbarci ni min mazahikci ki bani labari me yasa kika yi dariya saboda haƙƙin da nake da shi a kanki to ki bani labarin me yasa kika yi kuka da annabi sallallahu alaihi ya miki wannan magana a kunne ya miki rada eh me yasa wa anti tabkina me yasa kike kuka me yasa kike dariya wa mimma bakaici me yasa kuma kike kuka me yasa kike dariya me yasa kike kuka me yasa kike kuka a farko me yasa kuma kike dariya a mataki na biyu قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ستي آه mazan yaɗa sirrin da muka yi da babana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya faɗa min abu to babu dalilin da zai sa in faɗa miki tunda bai ce in faɗa ma wani ba da yana son kowa ya ji to da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa a fili wannan malamai suna nuna daga cikin abin da ake koya ma yaro ana son yaro a koya masa ɓoye sirri abin da aka ce kai ya faɗi to kai ya faɗi ya faru da Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya faɗa mushi wani sirri mamarsa ta ce mai manzon sama ya ce maka ya ce a'a ba zan faɗa abin da manzon sama ya faɗa mini daga nishe shi ba mamarsa ta sa masa albarka ta ji daɗi akan cewa haka take so ya zama yana ɓoye sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam falamma tufiya a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu qultu laha nana Aisha radiyallahu anha sai tana haddace da wannan abu sai ta ce sai na ce mata azamtu alayki bi mali min haqqi na karfafa yanzu ina karfafa a game da abin da nake da shi a kanki na haƙƙi da ma akhbarci ni ki bani labari qalat amma al'ana fa na'am sai ta ce to yanzu tunda abin ya riga ya afku to zan iya faɗi ya wuce sirri yanzu abinda annabi sama ya faɗa mata a lokacin ya riga ya abu to tunda ya riga ya abu kowa ya gani to tana ganin babu bukata kuma a ci gaba da sirran tashi saboda haka sai ta bayyana mata fil marrati ula haddathani a tashin farko da kika gane kuka ya bani labari anna jibril kana yu'ariduhu bil qur'ani kull sanatin marratan cewa ma'aiki mala'ika jibrilu alaihi salam ya kasance yana zuwa su yi muraja'a alqur'ani a shekara sau daya mu'arada shine manzo so mai rika masa karatu yana ji abinda malaman hadisi suke ci mishi al'ard to sun sa shi mu'arada saboda manzo sama yana ji yadda shi shi ma yana ji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama mu'arada ne amma al'ard shine ka riƙa yin karatu malamin ka na ji to shi ne wannan so ɗaya manzon san mala'ika jibril yake min haka wa annahu a'radani al'ama fi hadhihi sanati marratayn amma a wannan shekara sai ya zo min so biyu muka yi tilawa muka sauke alqur'ani ni da shi so biyu wa anni la ahsibu dhalika in daq illa in daqtiradi ajali ba abin da nake tsammani face ajali na ne ya kusa kawai fassara shi ke fassara sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa mala'ika jibrilu da ya zo ya saukan masa da alkur'ani ya suka yi muraja alkur'ani sau biyu to wannan yana alamta cewa ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi sallallahu ba zai wuce wannan shekarar ba shi yasa sai aka yi masa hatma sau biyu fattakillaha wasbiri saboda haka manzo sun ya ce ki zama mai takawar Allah ki tsara ki ci gaba da tsara dokokin Allah wasbiri sannan ki zama mai juriya ki ɗauki wannan musiba da za da za ta faru da ki ta rabuwa da ni fa ni'mas salafu laki ana sannan ma dalla ke ce farkon wanda zaki fara bi na a cikin iyalaina shine fa ni'ma as-salafu laki ana eh ma dalla da ke ki zama ke ce farkon wacce za ta fara bi na a cikin dangi a cikin iyalaina to kun ji wannan shine sirrin farko wannan huwa alladhi abkaha falamma ra'a jaza'i a lokacin da manzon sama ya ga raki na na kasa juriya na fashi da kuka qala amma tardaina an takuni sayyidata nisa'il alamin ce to ba kya so a ce ki ba kya yadda a ce ke ce zaki zama shugaban matan halittu gabaki daya a cikin aljanna aw sayyidata nisa'i hadhihi al-ummati ko kuma an yi sabani abin nan a riwaya mai riwaya ya shakka ko kuma ke ce shugabar matan wannan al'umma qalat fa dhahikt wannan shi yasa ni dariya wancan farko ya sa ni kuka na biyu kuma wanda ya faranta mara walan ma tufiyar nabi sallallahu alaihi wasallam hazanat alaihi lokacin da manzo Allah sama ya rasu sai ta shiga damuwa ta shiga bakin ciki a game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa bakatku kuma ta rika yin kuka saboda rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat tace ya abata ila jibril nan'a ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'awa tana yin tana tana nuduba tana nuna shiga damuwa tana ya abata tace wayyo baba ila jibril nan'a muna kai masa kuka muna kai kukan mutuwar su zuwa ga jibril jibril ba shi kuma ba sauran sauka ya kawo wahayi shine ila jibril nan'a ya abata wayyo babana ajaba rabban da'a ya amsa kiran ubangijinsa wanda ya gayyace shi ya abata wayo baba jannatul firdaus ma'awa mun san cewa aljanna ta jannatul firdaus ita ce makomarka ita ce makoma annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji wannan nuzba da na Fatima radiyallahu anha tai wa qalat ba'da dafanihi ta faɗa bayan an rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya Anas tace ya Anas كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله yanzu ya muku daɗi ku je ku zuba ma manzo Allah sama ƙasa ku rufe shi yanzu ya muku daɗi irin maganganu na wanda yake cikin damuwa wasu sun ɗauki wannan hadisin suka ce hujjar su kenan idan aka kawo gawa sai su turbuɗe ta kamar jaki sun sa gawa kawai sai su ɗibo ƙasa sai su turbuɗa suna manta hadisai masu ɗimbin yawa da suka zo suke nuni zuwa ana amfani da tubali sannan ana amfani da itace hadisi mutafakun alai hadisi mutafakun alai hadisin hadisin da al-Abbas da Abdul Muttalib lokacin da manzon sama ya hana amfani da tsauri ya hana amfani kai da ici gabaki ɗaya ko na Madina Makka yace ka asara icen Madina Makka afwan icen Makka ko la yu'dadu shajaruha ba a tsara bishiyoyin makka ko la yuqta shajaruha ba a tsara bishiyoyin makka to sai al-abbas ya ce illa al-izkhira fa innahu li buyutina wa quburina shi ya ma'aikin Allah ka ba mu dama na ci gaba da amfani da tsauri domin muna amfani da bishiyar tsaure a matsayin muna sa ta a matsayin abin da muke rufin gida sannan wa kuburina sannan kuma muna sa makabarinmu to me daurin icce a cikin kabari sannan kuma ga hadisin wansibuli labinan ku sa mini tubali a ina za a sa tubali a cikin kabari sannan kuma aikin magabata ya zo yana shaida akan haka da yawa sannan kuma abin da malamai suka tafi a kai kenan sannan maslaha ta tabbatar da in aka rufe mutum a cikin kabarin nan babu karama ba a girmama shi ba ba a girmama shi ba sannan hadisin manzal su yana cewa wasi'u wa hashi idan za ku haƙa kabari to ku yi shi da zurfi sannan wa hassinu sannan ku kyautata yin kabari sannan kuma ya tabbata waƙi'iyyan duk lokacin da aka rufe mutum a cikin kabarin na aka tusa ƙasa kawai ba a masa wannan tsarin da ake yi ba to yana haifar da wari in ka shiga cikin makabartar za ka ji tana ɗoyi tana wari kaga ina fa'idar rufe ɗan adam kenan da sai a bar shi kawai shi kenan hatta ta akula hulawafi har sai dabbobi su zo su cinye shi kawai ko kuma ababen da suke cin shi su cinye shi saboda ka babu shakka akan cewa wannan hanyar da mutane suke kanta ta tsarin kabari ita ce hanyar da take ta daidai wadda aka samo ta a sunna kuma aka samo ta a cikin asar na magabata sannan malaman fiqhu da sauran duk malamai abin da suka tafi akai kenan so da ka abin da ya fi a tafi a kansa kenan wannan hadisin kuma abin da yake nufi yana nufin bayan an rufe mutum ya tabbata cewa aka watsa masa ƙasa su a gefen kansa bayan an rufe shi an sa masa tubali ko an sa masa itatuwa to ana kuma sa masa sai a ɗibi ƙasa su uku a watsa a kabarinsa daidai sitin kanshi sunna ta tabbatar da wannan to an ɗauki wancan hadisin ai watsa ƙasa su uku zai sa ƙasa ta rufe mutum ga baki ɗaya hasu aka ce kaga an tahsu turaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ala ayyati halin wadancan nasusan da wannan hadisin baya nuna cewa a rufe mutum kamar yadda ake rufe jaki wa tuwfiyat radiyallahu anha ba'da an-nabi sallallahu bi khamsati ashhurin aw nahwiha na na Fatima radiyallahu anha ta rasu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da watanni biyar ko kwatankwacin watanni biyar wa ashat arba'an aw khamsan wa ishirina sana ta rayu shekaru ko dai ashirin da biyar ko kuma ashirin da hudu ashirin da hudu ko ashirin da biyar wa aksaru ma qila innaha ashat tis'an wa ishirina sanatan mafi dai yawan abin da aka faɗi na malamai sun ce ta rayu shekara ashirin da tara wal awwalu asahu amma dai magana farko ita tafi inganci wato ko ashirin da biyar ko kuma ashirin da hudu haka limamu zahabi ya kawo nan sabanin a cikin sirru alamin nubala an yi sabani akan shekarunta rasuwarta amma idan mutum ya lissafo an haife ta kafin annabta ko da shekaru uku aka ce mana ko to ka ɗibo shekaru uku manzali suna yin shekara uku goma sha uku a makka kaga shekara sha shida shekarunta sha shida kenan ga shekaru goma da manzali suna ya yi a madina kaga shekaru ashirin da shida kenan to takriban dai kusan shekarunta ko dai tsakanin ashirin da biyar ɗin zuwa ashirin da bakwai in ka haɗa hadda watannin da aka ce ta yi bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam al'adabu ma azzauj ladabi ga miji da ya kamata mata su koya an sha'abi daga al-imam sha'abi amir ibn sharahil kenan ɗaya daga cikin manya manyan tabi'ai qala lamma maridat fatima lokacin da na fatima radiyallahu anha ta rashin lafiya أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستعذنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يزو دومين يجي شيتا يني من إذن شدا فقال علي سين سيدنا علي يا فاطمة يا كي فاطمة هذا أبو بكر يستعذن عليك يا سيدنا أبو بكر من يزوين لمن إذني يشبه فقالت أتحب أن آذن له كان سنباش مثل إذني يشبه قال نعم daga wannan ita ce sunna sunnan manzon sama cewa kada mace ta bari wani ya shiga gidanta ba da ba tare da yaddan mijinta ba ko ba tare da san mijinta ba wa Allah ta'zina li ahadin fi bauti fi baiti zawjiha illa bi izni katta ba wani izini ya shigo gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba idan mijinta ya ce baya son su wance su shigo ko su wane su shigo to ta faɗa musu katta ba su izini wannan kuma yake nuna maka kyakkyawar alaka da ke tsakanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da na fatima قال الذهبي معلقا الامام الذهبي رحمه الله عليه باين يا كاونا عشان سير سيتي ينا تعليقي قلت عملت بالسنة رضي الله عنها تاي ايتي لسنة فلم تعدن في بيت زوجها إلا بأمره بتباع ون ياشقو جدا مجنت بس إذن مجنت قلت سنت فأين هذا الأدب الإسلامي في عصرنا مالا أبو عزيز حفظه الله سنت إنا ون الذي يك أزمنه ina wannan ladabin a cikin zamaninmu الذي تحولت فيه بيوت كثير من المسلمين إلى فوضى أخلاقية a lokacin da gidajen musulmai yau suka juye suka zama gidajen hayaniya a ɗabi'unsu kowane kare da doki kawai sai zai fada gida ya shiga mata duk sun yi ɗaurin kirji suna zazzauna kawai a tsakar gida kawai sai wani ƙato ya shigo kuma ba a jin komai shi kenan kila dan wan baban dan kaza ne ko wane ne shi kenan sai zai shigo kuma wannan mutumin ya shi fa yana da sha'awa فدفنت الكرامة an dai bazna duk abin da yake na daraja a cikin wannan al'umma duk wani abu da ka sani na karama da za a ce na daraja ne na san barka to an rushe shi a cikin wannan al'umma an bizne shi an sa shi a cikin kabari wantu hikatil arab mutunci kuma gabaki dai an yaye shi ba tunanin mutunci a cikin al'umma radiyallahu an fatimata Allah ya kare daga fatimatu radiyallahu anha wa ardaha wannan ƙarshen sirar na na fatimatu radiyallahu anha kenan a cikin wannan littafi kamar yadda wannan malami ya kawo a takaici me yasa sirar na na fatima radiyallahu anha ba ta da tsawo saboda na na fatima radiyallahu anha ba ta dade ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam so tari sahabbai abin da ke jawo tarihin su ya tsawo shine kasancewar sun rayu bayan annabi sama da dade ba na biyu na na fatima radiyallahu anha ba ta da riwayar hadisi da yawa wannan shi ma dalilin na koma ne zuwa ga wancan dalilin cewa ba ta dade ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tun da manzo sama ya rasu kusan rashin lafiya take to man yarwi anha yan shi'a suna kawo wannan suna sukar malamanmu na sunna cewa daga cikin rashin adalcinsu da kinsu ga ahlul baiti babu hadisan na na Fatima radiyallahu anha a cikin littafansu da yawa wanda malamai suka tabbatar hadisan da suke cikin Bukhari na na Fatima radiyallahu anha sun fi hadisan da alkafi ya zo da su alkafi na alkulai sun fi hadisan na na Fatima radiyallahu anha a cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim da al-muwatta na al-Imam Malik da sauran littafan mu na sunna sun fi hadisan da suke cin al-usulul kafi na alkulai na wannan magana take so da kaga magana ce wacce take ba ta da hujja magana ce san zuciya kamar yadda waɗannan masu miyagun aqidu aqida suka saba Allah shirye mu da su gabaki da wallahu alam بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الثاني والسبيل